أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bayan haka barkanmu da saduwa a wannan markaz na majima don ci gaba da majalisinmu na alkur'ani yau muna uku ga watan jimada al'ula hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da biyar ga watan goma sha ɗaya a kalandar bature 2024 idan ba manta ba sati da ya gabata mun fara tafsirin suratu qaf mun tsaya aya ta hudu duk da cikon bayani ko abin da yake dunkule da ayoyin shine abin da zai aya ta biyar wadda za ta gama mana bayani akan abin da ubangiji yake nuhata mafahimta a cikin wannan maganganu nashi shi shine ubangiji yake cewa bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij tabbas wa'innan kahuran sun ƙaryata gaskiya bayan ta rigayi ta zo musu sai suka samu kansa a cikin wani al'amari wanda yake mai shakka wani al'amari mai rikitarwa wani abu wani al'amari wanda bisan ina suka sa gaba ba akan shi ba wannan aya idan muka leka ta zan mu gani lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama aka aiko shi suka tabbatar lalle manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗan aike ne da gun Ubangijin shi babu wata shakka ko babu wani abu wanda zaya bayyana beban abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi a lokacin nan sai suka ki tsayawa kowa yake kirdada sai ya ɗora wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wani abu wanda wawaye idan sun ji takan yi su fahimta takan yi su yi imani takan yi su yarda lalle wannan manzan ba dan aike bane da gun ubangijin shi ba shi sanya daga cikin ƙaryarayen da suke ɗorawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa'ansu daga cikin suka ce ai wannan manzan ko wannan Muhammad in makaryaci ne wa'an suka ce a'a matsahi ne wa'an suka ce a ai boka ne wa'an suka ce kai ku kyale shi kurun mahaukaci ne haka kowanne yake faɗin abin da ya ga dama akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne nan ubangiji yake cewa tabbas sun karyata gaskiya bayan ta rigaye ta zo musu sai suka tsinci kansu ko suka wayi gari suna cikin wani al'amari wanda yake rudani wanda su kansu ba san ba ina suka sa gaba ba mu koma kan kissar walid bin al-mughira lokacin da ya ji alqur'ani ya nutsu ya tabbatar lalle muhammad dan aike ne da gun ubangijin shi ya tabbatar abin da ya zo da shi ba magana ba ce ba ta wani dan adam ba magana ce kamar yadda manzan Allah ya faɗi musu magana ce ta ubangijin shi a lokacin nan ya zo majalisi na ƙurayshawa ya ce musu wa gaskiya mu haɗi wa juna gaskiya lalle abin da muke faɗa akan muhammad dukkan shi ba haka bane ba mun ce mai mawaƙi mun ce mai boka mun ce masihirci mun ce mai aha ai wannan mutumin ma mahaukaci ne ya ce dukkan wannan maganganun da muke yi ba haka bane ba a lokacin nan sa abu jihar da su ba suka ce mai to in ba haka bane ba ka haɗi mana to shi in mine ne a lokacin nan ya tsaya ya yi tunani ya yi tunani ya yi duba ya yi hange ya yi nazari sai ce kai in haza illa sihirin yu'sar ai wannan kurum tsahi ne wanda muhammad yake yi wa mutane wanda yake tasiri a kanku ni ma irin shi ne dai ya kama ni har ya kai ni zuwa in ce muku wannan zantattukan da muke yi wannan rudanin da muke wannan kalmomi da muke jefawa ga Muhammad sallallahu alaihi wa sallama duka ba haka bane ba ta sanya can ubangiji yake bayyana mana sun mafakkara sun ma'adbara sun ma'abasa wa basar sun ma'adbara wa stakbar faƙala in haza illa sihirin yusar in haza illa ƙaunul bashar سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر yace bayan ya tsaya aka kure shi aka ce to in abin da kake wadan ko abin da muke wadan ba haka bane ba to menene gaskiya al'amari wata kalma zan mu dora wa Muhammad daddan ya kasance mabiyan shi su tabbatar lalle muke da gaskiya ba shi ke da gaskiya ba ya tsaya ya lu ya tsaya yayi tunani ya tsaya yayi lura yayi diba iya diba sai ce in hada illa sihirin yusar ai sihiri ne tsagi ne yake yi wa mutane wanda yake tasiri akan mutane ya ce wannan mahirar da kuka gani ina cewa a wannan maganganu ba nashi ba ne ba ya ce in hada illa qaulul bashar alqur'anin nan wanda yake tutiya yake cewa mu'jiza ne yake cewa daga gun ubangiji yake maganganu ne na ubangiji ya ce kai magana ce ta dan adam kurmu wani ne a can bayan gari kamar yadda suke cewa qalu in wa qalu in ya suke bayyanawa suke cewa ai wannan wani mutum ne a bayan gari yake karantar da manzo Allah yake fahiya tumla alaihi bukratan wa asila wanda ake ma manzo Allah shibta dare da rana kurum in ya zo in aka karanta mai wani mutum wanda ya iya karatu ya iya rubutawa shine yake zuwa ya karanta mai idan ya karanta mai ya zo sai ya zo shi ma ya karanta muku wannan in hadha illa qaulul bashar ai zantattuka ne na dan adam ba zantattuka bane ba na ubangiji ba dalilin wannan ga gaskiya nan ya tabbatar lalle wannan al'amarin da gun ubangiji ne gaskiya al'amari sai ya ce to inda haka ne ubangiji sai ya sa uslihi saka tabbas a sannu zan sanya shi wata wuta ko wani dandali a cikin wutar jahannama wanda ake kiran shi da saka shi wannan wurin da za a sanya shi la tubqi wala taza ba ta bari ba ta ko dan kadan ba ta rangwame duk abin da ya shiga ya ta cinye shi ubangiji ya wasafa mana wannan wuta to shine nan ubangiji yake tabbatar mana dukkan wannan al'amarin da muka zo musu na daga gaskiya sai suka karyata suka ce ba haka bane ba to dalilin karyatawar da suka yi suka samu kansu cikin wani al'amari wanda yake mai rudani su kansu ba san ba ina suka fuskanta ba kuma wannan idan muka dauka a tsarin rayuwar mu ta yau da gobe duk lokacin da za a ce ga gaskiya ta zo wanda zai ce a'a shi ba zai bi gaskiyar nan ba abinda ran shi ta raya mai shi za ya bi to tabbas zaka same shi a cikin rudani a cikin al'amari wanda shi kanshi ya sani yana da yaƙinin kiran da yake yi kira ne akan batil kira ne na shashanci kira ne ne lalataccen kira ya san wa'incan su ne suke da gaskiya amma dai fa buhitan ladhi kafar kurum sai ya murje idanuwa ya nike ya ce a'a ai tilas abin da yake kan jin shine gaskiya kaga irin kira da ake yi a wannan lokaci ga mutane nan sun san da gaskiya sun san manhaji na ahalus sunna shine gaskiya shine manhaji alqawim shine manhaji wanda zai sadar da kai zuwa ga ubangiji sabida ahalus sunnan nan ba abin da suke aiwatarwa in ba abin da suka tsinta ba Allah da manzon shi suka bayyana musu duk abin da ya saba wannan suna da Allah wadare da shi ba sa ba sa yunkurin su aiwatar da shi amma dai wani zaka same shi ya ce a ai abin da suke hadin ai ba haka bane ba ai suna kawo hujja da abin da Bukhari ya kawo ai Buharin waye yarda da shi waye ya amintar da shi ha a ringa cewa wai babu wani littafi a saman doron ƙasa bayan alkur'ani in ba sahihul bukhari ba waye ya bashi wannan lamarin manza Allah ya faɗi to mu ba ma tare da shi kaga wannan fahim fi amrin marija ga gaskiya ta zo musu an tabbatar al'umma ta yi ijma'i lalle abin da yake cikin wannan littafin abu ne wanda yake ingantacce daga bakin manza Allah sallallahu alaihi wa sallama kai ɗaya ba ka zo ba ka ce ba a'a wannan kiran da ake yi ko wannan abin ba haka bane ba da haka fahun fi amrin mariji suna cikin wani al'amari wanda yake mai rudani suna cikin wani al'amari wanda yake mai shakka wanda su kansu ba san ina suka sa gaba a cikin shi ba wannan kenan abinda ubangiji yake bayyana mana karkashin wannan ayoyin kaga a can harko ubangiji bayan ya yi rantsuwa da wannan alkur'ani yake cewa tabbas waɗanda suka kafurce wa manza Allah sallallahu alaihi wa sallama sun zo da wani al'amari ko abinda manzo ya zo musu da shi lalle suna ganin wani al'amari ne wanda yake abin ban mamaki kuma daga cikin abin ban mamaki wai su da aka ce musu idan an mutu za a tashi suke cewa idan muka rididdige muka mutu muka rididdige muka koma ƙasa wai shin wai za a sake tayar da mu shine nan ubangiji ya kalubalance su kai wai bayan kun mutum ma duk abin da ya tawaya daga gangan jikinku ubangiji ya riga ya san shi ba wani abu wanda zai kubcewa ubangiji shi sanya ubangiji yake tabbatar mana bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum bayan gaskiya ta zo musu an tabbatar musu lalle wannan dan aike ne daga gun ubangiji sai suke cewa sai suke cewa tabbas bayan gaskiya ta riga ta zo musu daga wurin dan aike da gun ubangijinsu suka ƙaryata wannan gaskiyar ubangiji ya ce fahun fi amrin mare a wannan hali suna cikin wani al'amari wanda yake mai rudani wani al'amari wanda ba san gaban shi ba wani al'amari wanda yake mai shakka sai ubangiji yake bayyana mana aya ta gaba aya ta shidda yake cewa afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa malaha min furuja wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج wannan ayoyi guda shidda wanda ubangiji ya kawo mana su yana tunatar da su wa'innan kafuran da wanda suka biyo bayansu lalle da kai wa'ansu ayoyi ga mai hankali wannan ayoyin da ubangiji ya bayyana sun isa su kasance maka izina sun isa su tabbatar maka lalle wannan ubangijin da ya aiwatar da wa'innan ayoyin ya aiwatar da wannan manya-manyan halittu ya kai abota tame shine ubangiji yake bayyana mana yake cewa afalam yanzuru ila sama'i ka haɗi musu wai shin ba za su yi diba ba zuwa ga sama ba wannan saman wadda take saman su allati fawqahum kaifa banainaha yaya muka yi ta muka kage ta wa zayyanaha kuma muka kawatar da ita wa malaha min furush kuma wannan sama ba ta da wata tsaga ko kaɗan kaga wannan ubangiji yana bayyana musu idan ka leƙa babu wata halitta wadda ta kai girman sama girma shine ubangiji ya fara da wannan halitta wannan aya ce gare mu ga wa'inda suka kawurcewa ubangiji lalle su leƙa zuwa ga wannan sama lalle wannan saman yaya muka halicce ta da kwai wanda ya isa ya yi gini bai dora mai ba turaku ba wanda za su rike shi ba amma dai ka leƙa ka ga sama babu wani turke wanda ubangiji ya sanya wanda take kan shi wanda idan ya rushe ita ma faɗauwa za ta yi shi ne ke bayyana mana ka leƙa ka gani yadda ubangiji ya halicci wannan sama yadda ya ƙera ta bayan ya ƙera ta ya ce wa zayyanaha kuma ubangiji ya sanya mata hutulu ya sanya mata kawa idan ka koma cikin suratu al-mulk ubangiji yake bayyana alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut farji al-basara hal tara min futur thumma rji al-basara karratayn yanqalibu ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasira yake cewa ubangijin nan shine wanda ya halitta sammai guda bakwai ɗaya bayan ɗaya mataki bayan mataki sama ta farko sannan ta biyu sannan ta uku har zuwa ta bakwai yake cewa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ka leka a halittar da mai rahaman mu yayi mai jin kai game da bayin shi yayi shin da kai wata tsaga a sama yake cewa sun marji'il farji'il basara hal tara min futur ka koma ka sake lekawa shin da kwai wata tsaga da za ka samu a sama ka ce ga wata fisir nan wadda wannan kamata ya a samu wani wani mai sude ya zo ya sude ta ka taɓa samun wata tsaga a sama ubangiji ya ƙara ƙalubalantar mu yake cewa sun marji albasara karnatai ne kai ɗan adam ka sake komawa ka sake diban wannan sama yanda ubangiji yanda ya halicce ta yake cewa yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasira yace sai dai ka medo kanka kana mai tuzartarwa kana mai tuzartar da kanka babu wani nakasa babu wani aibu a wannan sama shi sanya ubangiji ya tabbatar mana babu wani nakasa babu wata tawaya a halittar da ubangiji yayi haka kuma ya tabbatar maka yake ce wa zayyanaha haka muka kawatar da wannan samar kawatarwa gashi nan an sanya maka tattarmamu haka a cikin suratul mulk ubangiji yake tabbatar mana lalle ubangiji ya sanya wannan tarmamu su kasance kawa ne ga sama bayan ma haka kuma ta kasance rujuman lishayatin abin jefar shaidanu ne ya sanya duk lokacin kamar yadda hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana duk lokacin da shaidannai suka yi yunkurin kaiwa sama tunda can ubangiji ya waye yastariquna sama'a suna satar ji a sama abinda ubangiji ya umurta idan sun ji sai su zo su haɗi wa bokayensu wannan bokayen na sai su ƙara ƙarya 900 ƙarya 99 akan azance ɗilakan da suka yi shine suke wawwatsawa idan suka wawwatsawa aka zo aka haɗi maka aka ce maka kaza ai kaza ne ya ka gani ya kusa daidai da abinda wannan abinda bokaye ko wannan abinda shaidannansu suka zo suka labartawa bokayensu shi sanya ubangiji tun lokacin da aka aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shaidanne suka yi wa kansu juna nasiya mun ga abin da hubum saba ganin shi ba da in muka tashi sama darakta muke zuwa mu jiyo abin da ubangiji ya umarci mala'ikun shi da shi ko abin da za a aiwatar a saman duniya amma dai daga aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama aka sha makante musu sama ba su ba zuwa su sato ji ko da wani ya sato tun da tsarin matattakara suke yi ɗaya ya hawo kan wani ɗaya ya hawo kan ɗaya ɗaya ya hawo kan ɗaya har su kai saman bakwai su jiyo abinda ubangiji yake yake bayyanawa har su kai sama su jiyo abinda ubangiji yake badawa na daga umarni idan sun jiyo wanda ya jin ya haɗi wa na ƙasan shi ya haɗi wa na ƙasan shi dukkan su zaka ga wani mashi jikin jikin jikin jikin tarmamuwa ya keto ya biyo shi wani sa'in zaka gan shi gashi nan kamar ka ce ka kama shi to wannan shaidani ne aka biyo diddan a kona shi dalilin abin da ya ji na sato zancen da ya yi na daga umarni wanda ubangiji yake aiwatarwa a sama shi sanya nan ubangiji yake bayyana mana mun sanya tarmamu su kasance kawa a sama kuma bayan haka wa alamatu wa bin najmi hum yahtadun kuma aka sanya alamomi ne ga masu bulaguro su ringa shiryuwa su san ina ce gabas ina ce yamma hanyar garin suwa na gasa ce kaga aiki guda uku wannan tarmamin suke yi kawace da sama su haskaka mana duniyar mu sannan kuma baya da haka su jehe shaidani kuma su kasance alamomi ne wanda za mu shiryu lokacin da muke cikin bulaguro a cikin daji shine nan ubangiji yake bayyana maka lalle saman nan mu leƙa mu gani yanda ubangiji ya halicce ta yanda ubangiji ya kaji kayan shi kuma baya da haka ya kawata ta da tarmamu don su kasance kawace gare ta wa malaha min furush wannan saman bata da wata tsaga ko kaɗan wadda mutum za ya leƙa ya ce a ai ga tawaya a cikin al'amarin wannan sama sai ubangiji ya ci gaba da cewa alama ko aya ta biyu daga cikin ayoyi wanda ubangiji zai tabbatar mana lalle ya kai mu tsaya mu bautata ne kuma wannan ubangijin ya kai idan ya kashe mu kuma ya sake raya mu yadda ya ga dama a lokacin da ya ga dama yake cewa wal arda madadnaha lalle ƙasan nan da kuke gani ubangijinku ya shimfiɗa muku ita iya ganinka daga nan sai ka tashi ka yi kilo dubu ɗari ma kana yawo a saman doron ƙasa wannan ubangiji ya shimfiɗa muku wannan ƙasar ya ce wa alkaina fiha rawasi kuma muka sanya turaku ga wannan ƙasa su ne wannan manya-manyan duwatsu da kuke gani wannan turaku ne ga ƙasa su suke ɗarme wannan ƙasar ba za ta ringa tangal-tangal ba wannan duka wannan ubangiji da ƙarƙashin rahama shi ya haka kuma diddan ya yassare mana rayuwa ba za mu samu ba a ce yau ƙasa yau ta yi tangal-tangal shikenan duk al'amurrukan da gare mu sun lalace in gidaje ne dukkan sun rushe sai ubangiji cikin hikimar shi da cikin rahamar shi gare mu sai ya sanya mata turaku wannan turakun su ne wa'innan duwatsu a ko'ina kai za ka same su ubangiji ya ɗarme ƙasar nan da su yake cewa wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij kuma wannan ƙasar ubangiji sai ya tsirar da tsirrai na daga kowane nau'ika ga su nan abin kyau abin mangarin kallo a lokacin da ubangiji ya tsirar da su wannan haka ubangiji yake halitta al'amuran kanshi shine nan yake bayyana min kulle zaujin kowane nau'i kowanne sai da aka sanya mace da namiji kamar yadda yake bayyana mana wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkaruna dukkan wani abu wanda ka gani sinfi itace ne dabbobi ne mutane ne hatta da tsirrai ubangiji da yake hutarwa ubangiji sai da ya halitta mace da namiji diddan ubangiji ya kaddara ko ya tabbatar da hutar da tsirran nan ko kuma ya tabbatar da samun dan adam ko kuma ya tabbatar da samun kowane nau'i na daga al'amurruka shi ne yake bayyana mana wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij kuma muka hutar muka muka samar da tsirrai tsirran nan daga kowane nau'i kwaya ne hatsi ne masara ne 'ya'yan itace ne da sauransu haka ubangiji ya yi kayan shi kuma ga su nan lokacin da ubangiji ya hutar da al'amarin shi ko ya hutar da tsirran shi zaka gani abin mangari ne lokacin da ƙasa ta ɗauki yabanya ta yi koriya zaka ga kowane rai yana so ya kalla ran shi ta yi daɗi kuma wannan ba don komi ba rahama ce gare mu yake cewa tafsiratan wa zikra li kulli abdin muniba wannan abin da Ubangiji ya halitta wannan ayoyin guda biyu ko guda uku da muka ambata shine halitta sama halitta ƙasa tsintsiho samar da tsirrai ko bubbugar da tsirrai daga cikin ƙasa yace duka wannan tafsiratan abin basira ne abin lura ne idan muka koma basira in ma ta kasance basira ce bangaren ido ko kuma ta kasance basira ce bangaren zuciya kuma yadda ubangiji yake bayyana fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur da kai basira wadda ido yana kallo ido za ya buda ya kalla ya ga irin abin da ubangiji ya aiwatar kuma da kai basirar da ido baya bai isa ya riske ta ba in ba zuciya ba a ga yanzu makawo idan ka ganshi baka ce me ba a yana da ido wanda yake gani amma dai yana fahimta da zuciyar shi shi sanya za ka samu da kwai mutane kana iya kasa su gashi biyu da kwai wanda yana ganin ayoyi gashi nan daban-daban abokin shi ne ya rasu maimakon ya mai da hankalin shi ya tsaya ya yi wa ubangiji abin da ya dace saboda yana da yakinin shi ma ko yau ko gobe zai kai ya ga abin da ya wakana sai ya shashantar da wannan al'amarin ya mai da shi ba komi ba kaga ai ido ta gwada mai aya ce gare shi amma dai zuciya bata amshi kira ba shi sanya basiran nan tana iya kasancewa wanda ubangiji ya datar da shi idanuwan shi su gani sannan zuciyar shi ta amshi wannan abin da idanuwan ta gani ta tabbatar lalle wannan al'amari ne na ubangiji aya ce daga cikin ayoyin ubangiji ya halicce su ne ya zakare mana su ba don komi ba don mu amfani da shi kuma mu tabbatar da girman ubangiji duk don mu tsaya mu bauta ta mi shi sanya ubangiji ya bayyana mana tafsiratan wannan abin lura ne wa zikira li kulli abdin munib kuma abin ambato ne da dukkan wani bawa wanda yake kaskantar da kanshi yana neman komawa zuwa ga ubangijin shi a gaba banza ba shi sanya ubangiji yake bayyana mana ma halakta hadha batila duk abin da kaga ubangiji ya halitta ubangiji bai halitce su bane ba kurum dan shashanci ba dan wargi dan wasanni dan kurum mu more mi a'a da kai hikimar da ta sanya ubangiji ya halitta wane ya ji wane ya amfani da shi ya more wa rayuwar shi wane ko dukkan ɗan adam su amfani da wannan al'amarin su more wa rayuwarsu ko kuma rayuwar tasu ma ba za ta tafi ba in ba da wannan abin ba kuma bayan haka ya kasance abin izina ne abin ambato ne ga wanda suke da ilimi ko suke da yaƙini ko suka gane lalle wannan al'amarin al'amari ne na ubangiji kuma wajibi ne mu kaskantar da kawunan mu game da wannan ubangiji mu bauta mai kamar yadda ya umarce mu daga cikin ayoyi aya ta hudu ubangiji yake cewa wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka tabbas mu ne wanda muka sabkar daga sama ruwa wanda yake mai albarka mai anhwani saboda ubangiji ya bayyana mana waj'alna minal ma'i kulli shay'in hayy in babu ruwa babu hirar rayuwa ubangiji ya sanya dukkan rayuwa kalkashin ruwa in babu ruwa yau da ubangiji zai zai rike ruwan shi ya ce damana lokacin damana ya zo ruwa bai sabka ba za ka gani dukkan al'umma ta gudurkusa ta gurhana zuwa ga ubangijinta tana neman mi tana neman ubangijinta ya cece ta ya rahamshe ta ya sabkar mata da ruwan sama saboda idan babu ruwan nan babu hirar a ci abinci babu hirar tsirrai su hutu idan babu tsirran nan to ba hira abin da za mu ci in babu ruwan nan babu hira abin da za mu sha in babu ruwan nan dabbobin nan da muke cin abin muke yankawa mu ci daga cikin namominsu mu more wa rayuwarmu to babu hiran mu same su shi sanya zaka ji an ce maka sai shi shi rest total shi kenan wari ne ya kama al'umma bayan da aka iya duk duniya sai an zo an tabbatar a ce suwa na suna cikin yunwa sai kun zo kun daku sai kun zo kun daha musu kun taimaka musu bayan da suka iya la ghaliba lahumul yawma ta sanya ubangiji yake bayyana mana yake cewa idan ya rike a cikin suratul waqi'a idan ya afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunziluna law nasha'u laj'alnahu ujajan fazaltum tafakkahuna inda ubangiji ya ga dama wannan ruwan da kuke sha ubangiji sai ya rike kayan shi da kai wanda ya isa ya tilasta ubangiji ya saukar da ruwan nan ba wanda ya isa kurum abinda shari'a ta karantar da mu shine idan muka shiga wannan halin sai mu koma bayan gari inda muke yin idi mu tsaya mu roki ubangiji mu tsarkake zukatan mu mu kaskantar da kawunan mu mu huta da tuha wadda ba ba take bayyana ba adan mu ba take bayyanawa lalle mu kaskantattu ne a gun ubangijin mu har ya kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza rida'in shi ya bebanta shi diddan mi diddan ya ƙara kaskantar da kanshi zuwa ga ubangiji ya roƙa sannan ubangiji ya saukar da ruwan shi idan ya rike kayan shi ba wanda ya isa ya umarce shi ko ya sanya shi ko ya mai daɗin baki ya saukar da kayan shi shi sanya nan yake bayyana mana aya ce daga cikin ayoyi wanda ya kamata wa'innan kahuran ku tura su gida da Allah aya ce daga cikin ayoyi wanda ya kamata kahurai su mai da hankalinsu ko kahurai su tsaya su lura lalle ubangijin da ya musu wannan gatan ya musu wannan ni'iman lalle shi ne ya cancanta su bautata mai kuma wannan ubangijin da ya yi musu wannan tsarin ya halicci samman nan ya halicci ƙasan nan ya zo ya sabkar musu da ruwan sama ya sabkar musu ya hutar musu da tsirrai wannan ubangijin wa shi ne ƙadirun ha da ya tayar da su bayan sun riga ya sun mutu ai idan baka manta ba siyakin ayat ta baya yana tabbatar maka lalle wa wa'innan mutanen sun ƙaryatar akan lalle idan sun mutu za a sake tayar da su bayan sun riddige shine nan yake bayyana maka ayoyi guda biyar wanda wanda ya halicci wannan abin dan ya tayar da kai bayan ya halicce ka ba wani abu ne ba shine nan yake bayyana mana wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan lalle tabbas mu ne wanda muka sabkar daga sama ruwa wanda yake mai albarka wanda za ku anwani da shi fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasir kuma wannan ruwan da muka sabkar dalilin shi muka bubbugar ko muka hutar da tsirrai ‘ya'yan itace a ƙalƙashinsu ko daga ƙalƙashin wannan ruwan muka samu garake wanda muke noma wa'ansu nau'i'ika na daga abinci ‘ya'yan itace ne muka samar da wannan al'amarin albarkacin wannan ruwa wanda ubangijinku wanda ya sabkar da shi sai yake bayyana mana والنخل باس فأنبتنا به جنات وحب الحصيد مكا وتر ومكا سابر مكو دا الجنة غرا كيكينا وحب الحصيد كما دا ‘ya'yan itace wanda za mu girba wanda za mu girba ga wannan dukkansu suna tabbatar mana ni'ima ta ubangiji kenan mu ne muka sabkar da ruwan sama wannan ruwan da muka sabkar da shi ruwa ne mai albarka kuma dalilin ruwan saman nan muka samar muku da tsirrai wannan tsirran da garake bayan su ga tsirrai ruwan saman nan idan ya sabka wani zai taru a korama wani zai taru a tafki shine za ku gangaro wani ƙasa za ta shanye ka yi rijiya ko ka yi foraj wannan ruwan ya sake hutarwa ku yi garake ku yi lambuna duka wannan tsari ne na ubangiji yake cewa wa habbal hasidu kuma da ƙwayoyi wanda kuke girba duka wannan ubangiji ya yi muku wannan abin da ya ga dama da ubangiji da bai muku wannan rahamar ba da bai samar muku da wannan abin ba sannan yake cewa wa nakhla basiqatin kuma yana ɗaya daga cikin ni'imomi da aka yi albarkacin ruwan sama kuka sa ubangijinku ya samar muku da itace wanda itace ne na dabino masu tsayi wanda ƙalƙashin shi zaka samu ya goyi ɗiyan dabino wanda yake tunda idan ka ɗauki ɗayan dabino goyon juna suke yi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya shine yake cewa wa nakhla basiqatin kuma ubangiji ya samar muku da 'ya'yan itace ko ya samar muku da itace masu tsaho itacen da bino ba su katin masu tsananin tsaho idan ka gani itacen da bino baya tsayawa a nan kusa tsayi yake yi mai yawa yake cewa ba su katin laha qal'un nadir sana da 'ya'yan itace wanda suke goyon juna duka wannan ubangiji ya ce rizqan lil ibad ba don komi ubangiji yayi hakan ba sabida ya kasance arziki ne game da bayu mu ci mu amfani da ruwan nan mu sha wannan saman ta kasance mana rihi ne ta kare mu daga rana ta kare mu daga zahin rana ta mana kaza ta mana kaza ayi kaza ayi kaza duka wannan arziki ne game da bayu yace bayan da haka wa ahyayna bihi baldatan maita aya ta biyar yace kuma sai muka rayar da wata ƙasa wadda take matatta lokacin kamun a sabkar da ruwan sama yanzu ka koma cikin cikin gonakai zaka gani komi da ka sani wanda nan da wata daya ka same su dukkan su tsanwaye ne yanzu dukkan su sun bushe sun zaman tokar mami a ba ma wata biyar baya idan ka zo zaka ce kamar wannan wurin ba a taba noma shi ba babu komai ƙasa ta zo ta tile shi ka gani wannan ƙasa ta koma matatta amma dai bayan wa'ansu wata biyar masu zawa za ka samu ubangiji ya sabkar da ruwan sama ya rayar da wannan ƙasar a yanda ka ga ka ɗauki hoton wurin a wannan shekarar shekara ma idan ta sake dawowa irin ciyawar da ka tarda tsanwa shar koriya haka za ka same ta shi ne nan ubangiji yake wa ahyayna bihi baldatan maita haka muka raya wata ƙasa wadda da ta kasance ƙasa ce wadda take matatta kamar yadda ubangiji yake tabbatar mana hatta idan akhzatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum ko kuma kamin ita yake bayyana mana ihtazzat ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahija idan ubangiji ya sabkar da kasa wannan ya sabkar da ruwan shi daga sama wannan ruwan zai barbari kasa zaka gani kasa ta hutar da tsirranta zaka ga gwanin kyau kasa ta koma koriya kowa sha'awa yake kalli wannan wurin haka ubangiji yake raya kasa wadda take matatta bayan ya ubangiji ya riga ya ya ya ya ya busar da ita ya kashe ita ta koma matattar ƙasa ubangiji ya saukar da ruwan saman shi ya barbaru wannan ƙasar ƙasa kuma ta rayu haka ubangiji yake yake tsarin kayan shi shi sanya ubangiji sai ya kawo mana cikon bayanin waccan ayar ta hudu da muka karanta ko ta ta hudu wadda suke bayani suna mamaki idan sun mutu ubangiji zai sake tayar da su sai ubangiji ya ce maka kazalikal khuruj haka ubangiji yake raya yake tayar da matacce daga cikin kabarin shi kowa idan ya mutu za a kai shi a binne shi idan an binne shi to haka yanda kaga ubangiji ya sabkar da ruwan sama ya barbari ƙasa ƙasan nan ta hutar da tsirrai to haka ubangiji haka shi ma za ya tayar da kai a wata rana wannan shi ne tsari na ubangiji shi sanya ubangiji yake bayyana mana a wansu ayoyi daban-daban la khalqus samawati akbaru min khalqin nas tunda ubangiji ya ce maka haka ubangiji za ya hutar da tsirrai haka za ya raya ka bayan ka mutu zaka yake cewa tabbas wai shin halittar sama ita ta yi girma akan halittar ɗan adam ɗan adam in dukkan shi nawa ne ibara ne an kawahuwa guda biyu hannaye guda biyu ciki da kai shikenan wa halittar sama ita ta yi girma akan halittar dan adam la khalqus samawati akbaru min khalqin nas shin halittar sama ita ta yi girma akan halittar dan adam har a ringa cewa a'a wai idan mun mutu babu wani abin da zai sanya ko yaya za a yi a sake tayar ai za mutuna wa kunna turaban ai inna la fi khalqin jadid shi idan mun mutu muka koma muka riddige muka koma ƙasa wai shin wai za a sake tayar da mu shine aka hodi wa manzo Allah ka hodi musu qulkuru hijaratan aw hadida kai ku kasance ma duwatsu ko kuma ku kasance karahuna au khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko kuma wata halitta wadda kuka buku taba buku iyasta ku yi tunaninta wadda buku taba ganin ta ba a saman doron ƙasa ba yake cewa ku tabbatar in in halitta ko ku kiyasta wata halitta wadda buku taba tunaninta ba ta yi karhin sama yake cewa to tabbas wa ubangijin wa da ya halicce ku nan shi dai zai mero ku yake cewa fa sai qulu da man yu'iduna asu ce maka waye za ya mayar da mu saman masaki rayuwa bayan mun riga ya mu mutu ya ce ƙulin lazi faɗarakun awwala marra wanda ya kage ki wanda ya kage ku a harkun al'amari ya yi ku shi ne wannan wanda zai mayar da ku ya sake halittar ku aka ce wa manza Allah fasayin gado na ilaika ru'usahum za su karkada maka kai za su ce to wannan al'amarin dai kalkaɗa kai kurum za su sun tabbatar wanda ya riga ya halice ka don ya maida ka har wani abu ne shi ne aka ƙalubalance su ku yi tunani kai ku koma duwatsu kai ba duwatsu ba ku koma ƙarahuna kai ba ƙarahuna ba ku koma wata halitta wadda ta yi girman dukkan wata halitta wadda kuka gani ta yi girman sama to ku tabbatarwa wanda ya kage ku a farkon al'amari shi zai sake mayar da ku shi sai ya nan ubangiji ya kalubalance su ka tambaye su halittar su ko halittar sama wacce ce ta yi girma tabbas kowa ya sani halittar sama ga ta nan iya ganinka ta yi ka girma to wanda ya halitta saman nan shi ne za ya mayar da kai ka yi da sheke ayanka a wannan saman doron ƙasar nan ka ya kashe ka za ya tayar da kai ya maka hisabi ya kai ka wuta ko kuma ya kai ka gidan aljanna in ka aikata ayyuka na gari haka ubangiji yake bayyana mana awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'i bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al-mauta bala innahu ala kulli shay'in qadira tabbas wai ba za su kalla ba su tsaya su lura su yi tunani wannan ubangijin wanda ya halitta sammai da kasai kuma bai gaza ba da halittarsu ba bai nemi taimakon kowa ba shi kadai ya halicci kayan shi bi qadirin ala an yuhyi al mauta bai kai ba bashi da ikon da zai raye matacce abinda shi ma mataccen shi ya halicci kayan shi ka dauki dan karamin misali baturan da ya halitta da ya kera mota yanzu motar nan sai ta tsaya ko ta lalace sake yin wata mota zai gagare shi ko kuma wannan motar da ta lalace a zo a tada ta a tahiyar da ita ta koma cikin aiki zai gagare shi ba shi ba ma ya halittar ba baki a nan yake zauwa ya ga ya bai tahi ba la kwalban ba a nuna mai ba ya ake gyaran zai zo kurum ya bugi gaban shi ya gyara ta to he ubangiji da ka rena wanda ya halicce ka shine nan ubangiji a cikin suratu yasin yake ce maka shi da ya halicci sammai bakwai ya halicci kasai bakwai bai gaza ba bai nemi agajin kowa ba bai nemi taimakon kowa ba wai a ce wai raya matacce zai gagare shi bala kwarai kwa innahu ala kulli shay'in qadir wannan ubangijin akan komai mai iko ne ba wani abu zai da zai gagare shi yanda ya halice ka yanda ya kage ka a farkon al'amari baka san za a yi da kai ba kuma ya kashe ka a lokacin da ya ga dama kuma zai tayar da kai a lokacin da ya ga dama yanda kake bala qadirina ala an nusawwiya banana yace tabbas kaga amfront ɗinka yanda ka mutu haka idan an sake tayar da kai idan an dora amfront ɗin kai ne dai ba abin da zai canza wannan yatsotsin naka yanda aka kashe ka da su haka ubangiji idan ya tashi tayar da kai haka zai mayar da su ba wani abu wanda ubangiji zai canza haka yake tabbatar mana wa min ayati annaka taral arda khashi'a فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير yake cewa yana ɗaya daga cikin ayoyin ubangiji wata rana zaka zo kaga ƙasa ta kashe matattar ƙasa babu komai a samanta in ba rere ba yake cewa fa idza anzalna alaiha alma'a idan muka sabkar mata da ruwa wannan ƙasar matatta ihtazzat wa rabat sai ta girgiza wannan ruwan zai barbare ta ta girgiza sai ka ga ta hutar da tsirrai yace to ka tabbata innal ladzi ahyaha la muhyil mauta na'am ko ham mu karasa eh ham mu karasa sai yake cewa to innal ladzi ahyaha la muhyil mauta tabbas wannan ubangijin da ya rayar da wannan kasar tabbas yana iyawa ya rayar da matacce me abin mamaki gashi nan ya raya ƙasa ƙasar nan dukkanta uwa ganinka zai rayar da ita kuma muna noma muna muna muna manoma za ka same suna cikin wurin ciki hatta da wanda ba sa noman suna cewa yau picnic za mu tayi mu ga koraye mu ga ƙasa ta koma ta rayu ta zama tsanwa shar kowa yana sha'awar ya kalla to wannan wanda ya kashe wannan ya kashe wannan ƙasar shekaran jiya kana kallon ta gatanan koriya ya busar da ita ya kasance babu komai a samanta sannan kuma ya sake zubar da ruwa wannan wurin ya sake hutar da tsirrai ko ya sake hutar da irin ciyawar da shekaran jiya ko waccan shekarar ka gani wannan mutumin ko wannan ubangijin ya kai ya tada ka bayan ya kashe ka kaga wannan ayoyi ne guda biyar wanda ubangiji ya nunawa ko ya karanta ya sabkarwa muhammad sallallahu alaihi wasallama ya haɗi wa wannan musharakan wannan kahuran wanda suka kewaye shi lalle ubangijin da ya aiwatar da wannan abin ya kai idan kun mutu ya tayar da ku yanda kuke ba tare da ya rage komai ba a cikin halittar ku sai ubangiji ya ci gaba da mana bayani yake cewa wannan kuma tasliya ce a lallashi zuciyar manza Allah sallallahu alaihi wasallama a galgadi hankalin su wa'innan kahuran da suka ƙi imani da manza Allah sallallahu alaihi wasallama suka ƙaryata bayan gaskiya ta zo musu suka ƙaryata lalle bayan an mutu da kwai tashi da za a yi da kwai wani hisabi da za a yi sai ubangiji yake cewa kazzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rass wa thamud wa ahadun wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun kazzaba ar-rusula fa haqqa wa'id afa'ayna bil khalqi al-awwal bal hum fi labsin min khalqin jadida ubangiji yake cewa haƙiƙa mutanen annabi nuh sun zo kamun mutanen annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama kullum kazzabar rusla fa haƙƙa wa'ida wa'innan mutanen na annabi Nuhu da suka zo ya suka ƙaryata annabi Nuhu da suka ƙaryata annabi Nuhu fa haƙƙa wa'ida narko wa'idi da Ubangiji ya musu na lalle zai za ya sanya su wutar jahannama sai ya tabbatu albarkacin mi albarkacin ƙaryatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi a takaice mu koma cikin suratu nuh ko kuma mu koma cikin suratu hud zan mu gani ubangiji yana labarta mana lokacin da annabi nuhu ya zo ya kirayen mutanen shi ce musu malakum min ilahin i'budullah malakum min ilahin ghairu ku bautata wa Allah ba ku da wani ubangiji wanda ya cancanta ku bautata mai in ba shi ba yake bayyana musu huwa an sha'akun fil ardi wasta'amarakum fiha fastaghfiru wannan annabu nuhu ne yake cewa cikin suratu hud wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin ha ta cikin suratu cikin suratu suratu suratu hud tunda ayat da take cikin suratu hud ta hizawwa da da bayani cikakke akan akan akan shi annabu annabu nuhu yake cewa ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره عفوا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عليم yake cewa tabbas mun aiko da annabi Nuhu zuwa ga mutanen shi lokacin da muka aiko shi sai yake cewa ya ku mutane na lalle ni mai galgadi ne kuma mai bayyana muku haƙiƙanin gaskiya ne daga gun ubangijinku yake cewa kada ku sake ku bautata wani koma bayan ubangiji dalilin idan kuka bautata wa wani koma bayan ubangiji to ina ji muku tsoron azaba wani yini wanda yake azaba ce wadda take mai tsanani azaba ce wadda take mai raɗaɗi a lokacin nan mutanen shi sai suka ce ma naraka illa basharar mislana ya kai nuhu mu ba mu ga wani abu special ba tare da kai ba mutum ne kwatankwacin mu kai inna wa ma naraka tab'aka illa allazina hum araziluna ba'diyar ra'ayi kuma hobu mu ga ba waɗanda suke bibiyar ka ba suka yi imani da kai ba in ba makaskanta ba masu kiwo daga cikin mu ma kuma a tsarin annabi duk annabin da za a yi ko wanda suke kasancewa mabiyan shi a harkon al'amari su ne wanda ba kowa ba ta sanya aka yi wa manza Allah sallallahu alaihi wa sallama ka shaidi wala taqrubu allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay'in fatadrudahum fatakuna min min al khasirin ko min al zalimin aka ce me kadda ka kori wa'innan wanda ba su da komai suka zo suka yi imani da kai wanda ba kowa ba suka zo suka yi imani da kai ka kore su ko ka juya musu huska ko kuma ka ringa fifita wani akan su ya ce ma alaika min hisabihim min shai ba wani abu a cikin hisabinsu hisabinsu na wurinmu mu muka san su waye mu muka san abin da za mu sakanta musu albarkacin abin da suka yi na daga imani da kai da ni amma dai idan ka ce ka kore su to za ka kasance daga cikin azzalumai ka haka shaidi ne aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma a harkon al'amari dukkan wanda suke mabiya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda dai ba kowa ba ba su da galibu a cikin gari bayu ne da yantattun bayu da ‘yan wanda ba kowa ba a cikin gari ba to haka mutanen annabi nuhu da suka zo suka cewa mu annabi nuhu wa abinda mu muke gani wa ma da raka illa basharan mislana ba mu ganin kowa in ba wa'ansu ba in ba mutum ba irin mu ba ba wani bambanci tsakanin mu da kai kuma ba mu gaba waɗanda suke bin ka illa haraziruna in ba mu kaskanta daga cikin mu ba talakawa wanda ba komai ba wannan talakawa badiyar ra'ayi makiyaya ne ma cewa ma nara lakum alaina min fadlin kuma ya kai annabi nuhu ba mu ganin wata fadala a tare da kowa a ce kai wannan mai kuɗi ne ko kana da wani abu wanda zaka yi mana a wannan rayuwar da muke yi ta yau da gobe ba wani abu wanda zaka iya amfana mu da shi bal nazunnukum kazibina da kai da su in wanda suka bi ka dukkan kuma ƙaryata ne zaton da muke yi dukkan kuma ƙaryata ne kaga mi suka yi sun ƙaryatar da manzo shi sun yanan ubangiji ya tabbatar mana kazzabat qablahum qaum nuhin lalle ka haɗi musu kamun su an yi wa'ansu mutane wanda suke mutanen annabi nuhu da suka zo sai suka ƙaryatar da annabi nuhu wannan ƙaryatar da suka yi fa haƙƙa wa'idi na ubangiji sai ya tabbata ga madawa'innan mutanen shine ubangiji yake cewa wa ashabar rassi da mutane wanda suke ma'abuta rijiya ta arras nan su ne ake kiransu da arras idan muka koma cikin alkur'ani za mu samu wurare guda biyu wanda ubangiji yake ambata mana labarin ashabun ras wannan ashabun ras suna ɗaya daga cikin mutane wanda suka ƙaryatar da manzanni kuma ubangiji ya hallakar da su idan an ce manzanni da zaka ware wani manzo ɗaya daga cikin manzannin nan ka ƙaryata shi to kamar misalin ka ƙaryatar da dukkan manzanni ne shi sanya a cikin kamar yadda ubangiji ya amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli daga cikin umarnin da aka bamu ko daga cikin mutane na gari wanda suka yi imani suna imani da manzanni kuma suke cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba mu bambantawa tsakankanin wancan manzan da wannan manzan dukkansu mun yi imani da su ubangiji ya ambata mana manzannu guda 25 a cikin alkur'ani ya bodiye manzan Allah minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk da kai wa'inda muka labarta maka labarun su ga suna a cikin alkur'ani kuma da kai wanda ma bamu labarta maka labarun su ba a ambata mana ka koma cikin an'ami ka koma wa an surare ɗaiɗaiku ku zaka samu dukkan annabawa الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولودا وكلا فضلنا على العالمين kaga guda nawa ka samu guda 20 da nawa eh nawa muka zana sha hudu ne muka zana to ka koma cikin wannan muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka koma annabi yusuf mun zana shi shi ma ka gani walaqad ja'akum yusuf min qabli bil bayyinati kai sura ma aka yi guda ta yusufa ka koma can cikin cikin cikin cikin suratu maryam ubangiji ya ambata mana wa'ansu daga cikin su ka koma cikin suratu shu'ara zaka samu labarin su wannan sune cikamakon annabawa 25 wanda ubangiji wanda ya ambata mana a cikin alqur'ani to ka gani idan ka ce kai baka yarda ba da annabi guda ɗaya ba to ka warware la ilaha illallah inka shi sanya game da wa'ansu wawaye wanda suke tunanin addinin nan duka da musulunci da kiristanci da yahudanci dukkan su ɗaya ne wannan batan basira ne abu ne wanda har abada ba zai kasance ɗaya ba sabida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana yace kai ko annabi Isa ya dawo lam yasahu illa an yattabi'ani ba wani abu wanda zai wadatar da shi face ya bi ni ya bi shari'ata shi ma kuma idan ya dawo kalkashin shari'ar Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake ka gani kai a matsayinka na musulmi ka yarda da annabi Musa ka yarda da annabi Isa ka yarda da sauran annabawa wanda suka gabata ka yarda da annabinka shi wannan wanda yake tutiya shi kirista ne ya yarda da annabinka to an zo a daidaita ku a ce muku dukkan ku ɗaya ne ai hankali ba ya ɗauka ba in ya yarda da annabi na to wannan he a zo kuma a zamuna a sake wani zance to shi bai yarda ba ainihin ainihin a zuciyar shi bai yarda ba a cikin littafin shi bai yarda ba a cikin littafin da ya da ya canza tunda a littafin nasu injila ainihin wadda ubangiji ya saukar da kai labarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma umarni ne aka yi musu idan ya zo to babu hirar wannan shari'ar tasu shari'ar Muhammad sallallahu alaihi wa sallama za a kama da suka zo he suka balamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'natullahi alal kafirin lokacin da aka aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka tabbatar lalle shine manzon Allah shine cikamakon annabawa a lokacin nan suka ce kai tunda ba a gidan mu bai huto ba ba mu ba shi tilas mu yi adawa da shi ubangiji ya ce to tsinuwa ta tabbata ga kafurai ka gani wannan ubangiji yake kullum kazzabar rusula kaga wa'annan ashabu afwan mutanen annabi nuhu sun karyatar da manzanni ashabun ras mutanen rijiyar ras su ma sun karyatar da manzanni me ya kawo mu koma cikin suratul furqan ubangiji yana jera mana gogwanan annabawa yake cewa wa adan wa samuda wa ashabar ras wa qurunan baina zalika kathira wa kullan darabna lahu al-amsala wa kullan tabbarna tatbira yake cewa tabbas adawa da samudawa al'ummu ne wanda suka gabace ku baya da su ashabun ras mutanen rijiyar ras yake cewa wa ƙorunan bai na zalika kasira da wa'ansu karnunnuka tsakankanin wa'incan mutanen da ku wanda suka gabata wa'ansu al'ummu wanda su ma suka karyata manzanni ya ce wa kullum da rabna lahul amsa dukkan su wa'innan mun buga misalai ne da su don mu 'yan baya mu ɗauki izina wani misali ne aka buga da su shine tabbas sun zo sun karyatar da manzanni sun ci mutuncin annabi sun ma sun ma wa'ansun sun ma kashe manzannin da aka aiko musu yace fa haqqa wa'id wa'adi wa'idi na ubangiji wutar jahannama sai tabbata da su a cikin suratul furqan ubangiji ya kullan tabbarna ta tabira dukkan su muka hallakar da su hallakawa kaga wannan sakamakon karyata manzo shine nan ubangiji yake jera mana gwanan wa'innan annabawan a wata riwaya suka ce su wa'annan ashabun ras annabin da aka aiko musu duk da da kai manganu na ikrima suke cewa ikrima duk da malamai sun yi sabani akan su waye ashabun ras ma'abuta rijiya ikrima yazo yake cewa afwan ibn jarir tabari yake cewa ai ashabul ras sune ashabul ukhdud da koma cikin suratul buruj ubangiji ya labarta mana ashabul ukhdud ikrima yake cewa a'a ka koma cikin suratu yasin wanda Ubangiji ya buga mana misali a kansu, ya ce wa'innan su ne ashabun ras, sai Ibn Kasir yake cewa a'a su ashabun ras innan wa'ansu mutane ne ma'abuta rijiya. Da kwai magana wadda Abdullahi Ibn Abbas ya kawo yake cewa ashabun ras wata alƙarya ce daga cikin alƙaryoyi na samudawa, wa'innan mutanen suna nan a wata ƙasa wadda a yanzu ake kiranta da Azerbaijan. a wannan wurin a nan aka yi wa'innan mutanen an sanya musu ashabun ras saboda lokacin da suka kashe annabinsu sai suka jewa shi cikin rijiya shi sanya ake kiransu da ashabun ras yake cewa wa samud da samudawa su ma wannan labarinsa idan ka koma a cikin alkur'ani za ka same shi ya ce wa adam wa fir'aunu wa ikhwanu lot da mutanen ad da mutanen annabi da mutanen fir'auna mutanen annabi musa yace wa ikhwanu lut da ƴan uwan annabi lut yace wa ashabul aika da mutanen annabi shu'aib sune ma'abuta al aika wa qaumu tubba da mutanen tubba su ma zamu zo zamu yi bayani duk da lokacin namu ya ja duka kenan zamu koma kan ashabul ras wa samud wa ad wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabu aika wa qaumu tubba ubangiji yace kullum kazzabar rusula dukkansu wa'annan jerin gwanan wannan da muka ambata maka al'ummu ne daban-daban wanda suka gabata dukkansu ɗaya bayan ɗaya sun ƙaryatar da manzanni fa haƙƙa wa'id alƙawalin ubangiji ko narko na wuta azaba sai ya tabbatu a gare su ubangiji baya ta da alƙawalin shi yake cewa a fa'ayina bil khalqil awwal shin ku gwada mana halitta ta farko bal hum fi labsin min khalqin jarir gaskiya su wa'annan suna cikin rudu a cikin wai shin wai an sake halitta wadda take sabuwa ko wani abu makamancin haka wannan insha Allah za mu bar wannan ayoyin guda hudu mu kai su zuwa ga rana ya tewa insha Allah sai mu biyo kansu mu fassara su insha Allah yawa na'am bismillah na'am na'am za a yi hisabi na'am a a duka wannan duka al'amarin za ya kasance ne a sama wannan ƙasar idan ubangiji ya tayar da mutane a saman ƙasa tayar nan za ta kasance kama haka da kwai busa wadda ubangiji zai umarci mai busa ya yi busa kowa ya faɗi ya mutu idan kowa ya faɗi ya mutu sannan a sake umurtar shi ya yi busa sannan ubangiji ya yi wani ruwa wannan ruwan shi zai barbari ƙasar nan kowa sai ya huto daga cikin kabarin shi idan mutum ya huto za ya huto ne da mai tuka shi ko da mai kai shi mai tuka ka shine wannan aikinka idan aiki ne na gari shi zai jagorance ka hawan shi za ka yi ya kai ka ardul mahshar shine ubangiji yake bayyana mana la tara fiha iwajan wala amta wata ƙasa ce wadda ubangiji zai tattara mu a can yayi mana hisabi wannan ƙasar babu tudu babu gangare a kanta wannan anan ne wata falfajiya ce wadda ubangiji zai tara kowa sannan kuma yi wa kowa hisabi a kanta la tara fiha iwajan wala amta yace ƙasa ce wadda babu tudu a samanta babu tudu a tare da ita babu gangare har wani hayyace a na ɓoye ko wani ya hau kan tudu ba a ganin shi kowa ya gani a hilin Allah ce wannan idan mutum ya huto daga kabarin shi wannan abin aikin shi in ya kasance aikin banza ne to labtuwa zai yi akan ka sai ka kai shi wannan ardul mahshar in ya kasance aiki ne na gari shi kuma kai za ka hawo shi ya isar da kai wannan wuri kuma kuna isa da kai ta goma shi wanda ubangiji ya yi muku wa'ansu a sanya su ƙarƙashin inuwa al'arshi wa'ansu suna nan amma dai ubangiji zai daidaita musu zahir rana ya kasance wani jibin da zai ringa zubdawa daidai takin ƙafa shi ne wani kuma daidai gwiwa shi wani jibin hassi ya liƙe shi a lokacin nan ne za a shiga cikin rudani mutane su masu hankali daga cikin mutane su ce ku ta yi wurin annaba adam manan ku ta yi ku roƙe shi ya neman muku ceto a gun ubangiji ku a zo a yi wa kowa hisabi a ta yi wurin annaba adam ya ce a'a ku zo wurin annabi nuhu a zo wurin nuhu ya ce ku ta yi wurin musa a zo wurin musa ya ce ku ta yi wurin isa a zo wurin isa isa ya ce ku ta yi wurin muhammad idan an zo muhammad zai ce ni ne nike da ita ana laha ana laha ana laha ni nike da wannan ranar ni nike iya yin ceto a wannan lokacin kuma yadda ya karantar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace zai tahi ya durkusa yayi sujada a gaban ubangijin shi yace zai yabi ubangiji da wa'ansu kalmomi wanda shi a yanzu bai san irin kalmomin ba a lokacin da ya sujada a lokacin nan ubangiji zai tusa mai wannan kalmomin kuma ya yabi ubangijin shi da wannan kalmomin kai tsaye ubangiji zai ce mai sal tu'ta washfa tushaffa ka tambaya a baka ka nemi ceton kowaye kake so albaka ceton shi da a lokacin nan manzo Allah zai ce a sanya dukkan al'umma shi gidan aljanna wallahi ba wanda zai rage hiya shiga gidan aljanna amma dai a lokaci daya manzo Allah zai ce ummati ummati albarkacin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sauran al'ummu za su samu wannan tita zai ce al'ummata al'ummata me yake bukata shine bukatar da mutane suka zo suka tambaye manzo Allah a yi wa kowa hisabi a lokacin nan ubangiji zai dora sikelin shi a zo a fara yi wa kowa hisabi Allah sanya mu tsira da samun hisabi a gobe kiyama wanda aka zo aka bincika ayyukan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace uzziba sai an mai azaba ba wanda zai sha shi sanya daga cikin addu'o'i mutum ya ringa addu'a Allah ya tsiratar da shi da yin hisabi a gobe kiyama ya kasance kana da lisefase daga kazo a ce maka in ma kana cikin dubu saba'in wanda za su la yastariquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun wanda aka musu albishir ko aka musu tanadin shiga karkashin inuwa al'arshi ko kuma ya kasance kana cikin dubu saba'in so dubu saba'in wanda wannan gata ne tsama ce za a yi daga cikin al'umma manzo Allah a kai su karkashin inuwa al'arshi ko kuma ya kasance cikin mutane guda bakwai siffa ɗaya wanda zaka siffanta da ita wanda ubangiji zai maka lamanin shiga karkashin inuwa al'arshi ko kuma ya kasance kana cikin wanda suka zagi ne damtse wurin azumi azumi ko litinin ko alhamishi kalkalla dai azumi uku a cikin wata ko ayyamu tashriq sha uku sha hudu sha biyar azumi dai na nafila ko kuma ya kasance cikin wanda suka harnace alkur'ani ko wanda diyansa suka harnace alkur'ani duka wannan kana cikin wanda za su samu wannan tagomashin Allah ya datar da mu abin da muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomasu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana Allah ya sanya albarka cikin abin da ya arzuta mu na daga ilimi na daga dukiya ya ƙara ma kwanukan mu albarka yan uwa da amana arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك